ya kewaya ne a cikin fage na imam al-mahdi al-muntazir fatimsin nasara kal jalidi ta sha'ashat alaihi zakawun nasara za su zamo kamar raba wacce kaskon rana ya haskaka kanta kullum raka haluhu kowanne a lokacin rayuwa ta halinsa za ta yi tsanani gare shi sai shai ibrahim ya ce fa ya rabbi a jilbin nabi muhammadi ya ubangiji saboda girman annabi muhammadu allah dan annabi muhammad zawali azabin anamin ka zawalihu allah ka kauda azaba daga yau kama daina yin azabar daga yanzu saboda annabi muhammad mu zama kawai cikin rahama da ni'ima baki daya to alhamdulillah yan uwa kawo bayan da na gaya mana na ɗarika tijjaniya lazumin safe da na yamma zikirin juma'a da wazifa da aka gaya mana manzala sallallahu ya ba wa shehu tijjani wannan ɗarika ya ce da shi haka wurdi babu wani wali da ya karɓi ɗarika hannun annabi muhammad sai shehu tijjani duk wanda zai maka sassala za ka ji ta karɓar ɗarikarsa daga wajen wani ne waliyan har zuwa can sama wajen sayyidina ali ta dangane shi ko shehu tijani manzo Allah ya bashi shi da shi kuma kan shehu tijani yace ya ga annabi a fili ba a bacci ba waliye nawa ne suka faɗa amma ba a jin su saboda ba su kai shehu tijani ba imam suwidi wanda muke karanta tafsirinsa da azumi yace na ga annabi muhammad a fili ba a bacci ba sau saba'in da biyu kai ka taba ji ma idan kana karatu ya ce so saba'in da biyu na ga manzo Allah amma ka ji shiru shi ko shehu tijani cewa ya na ga annabi Muhammad ya ba na dariƙar tijaniya ya wannan ne kawai kuma a fili ba a bacci ba da sai ga sahibul failati shehu ibrahim yana ra'aytu rasulallahi ja ta bi buguyati wa ma gaba anni dahara barran wala bahara yace na ga manzo Allah a fili ba a bacci ba ya yi mun baiwa da abin da nake so nake nema bai buya ga barin idona ba tun daga wannan lokacin in gan shi a fili kuma in gan shi in na shiga cikin jirgin ruwa ya ce kai na ga manzon Allah bi barisa a kasar barisa hal zakal mahalli mahallu wani kuma ya ce ra'aitu rasulullahi nassa bi annani safiran lahu fil kainati na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana min cewa ni ne wakilinsa cikin dukkan halittar Allah baki daya yau wala arifin illa bi ma biya waqifun babu wani arifi wanda zai san Allah a yau sai ya biyo ta kofar Shehu Ibrahim duk wanda kaga ya damu yana ta hayaniya abubuwa sun dame shi ya zo kan mahaukaci to wannan babu bai san Allah ba arifi wanda ya riga ya san Allah ya san Allah wanda yake arifi duk waɗannan abubuwan ya san za a yi su zai dai yi wa'azinsa ne yayin da aka ce ya yi zai iya wa'azinsa yayin da aka ce a yi amma ya ɗauki kamar tashin dole fa sai an yi wannan abin abin da ka san zai zo za a yi hakan da an ba da labari to shi arifi da abin ya zo sai ya dariya iza sara khairul khalqi sirtu wa ra'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'idu kai dai ka tsaya akan haka kawai idan ko wani abu ne to na ni'ima ko wani abu kishiyar wannan to ya gaya mana ko ba da gaskiya da kaddara alhairinta ko sharinta duk abin da ya taho ka ba da gaskiya ka yadda daga Allah yake shi wannan abin ba daga wannan Allah yake ba to wannan duk abubuwa ne wanda suke ƙara mutum imani da ƙara mata tafiya cikin Allah da ya ga irin waɗannan abu mai shi Ibrahim ya faɗa lokacin da ya je Paris yana zuwa Paris ana shaye-shaye ana shan giya ana ta abubuwa da mata shi kuma ya je zai shiga hotel za a kai shi sama a man masauki a wajen hotel din shi ibrahim kawai sai aka ga yana rangaji yana dasan-dasa yana rangaji yana tangadawa haka yana zuwa masauki mutane suka zo shewa ya haƙuri gashi an zo an samu ƙasar mu wata iri suna ta shaye-shayen giya da maza da mata to kafirai ne ba ruwansu sai shebran ya ce fal anwar wal alwan war rakas wal gina تذكر أرباب البصائر بالقسم وصور مليك السيد والجسر واللواء تذكر من فيه النبوة قد ختم شيخ إبراهيم يتي فالأنوار دكان هسكاكي والألوان دا لونك نكاين أبو برايوا والرقص دا روا والجنا دا واكي واكي تذكر أرباب البصائر بالقسم نوانا ننسنا تنا من قسم النبي محمد kusur malaiku said ya ce katangu na gidajen sarakuna wal jusra da doguwar gada wallewa da tuta da take kadawa ta kan gidajen sarakuna ta zakir man fihin nubuwati kad kutim duk wanda yana tuna min wanda aka cika annabta da shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta saboda haka yan uwa wannan dariƙa ta mata tijjaniya da shehu tijjani ya zo mana da ta abal abbasi ya gaya mana waɗannan sharaɗai in ka karbi ɗarikar tijjaniya babu fita sai an fara gaya ma ka yadda in ka karbi ɗarikar tijjaniya ba za ka haɗa ta da wata ɗarikar ba ita kaɗai ake yi kawai kowa ya rike ɗarikarsa in kuma za ka zauna a waccan da kake ciki in kana wata ka zauna in kuma za ka karbi tijjaniya to ka fita daga waccan ka zo ka karbi wannan kamar yadda shehu tijjani shi ma haka ya yi idan ka karbi tijjaniya kuma babu ziyarar wani waliyi da neman madadi Allah ya baka wani kai ko a gida ka kudirce Allah ya baka wani abu dan wancan waliyin wa ba tijjani ba ka fita daga tijjaniya sai amma ta jalidi duk waɗannan abubuwa ne a rubuce idan aka duba cikin littattafai na manya-manyan waliyan nan da suka gabata da cikin rimahu duk za ka ga wannan bayani inda yake ba abu bane wai na wani ko gaba ko kiyayya ko koya mutane wani kin wani ba wannan ba shi bane so da haka wanda yake da komai a gidansa muloniya muloniya ko kuma babban sarki ya ji labarin ka tafi neman maula gun mai unguwa ba zai ji daɗi ba mai mulki ko babban mai kuɗi ya ji ka tafi neman wani abu ba zai ji daɗi ba saboda haka suna da kishi waliyai shaw ibn al-arabi al-khatimi mai ɗariƙar khatimiyya shi ya ya ce cewa ya duk ɗan ɗariƙa ta ban ya dai zauna da ɗan wata ɗariƙa ba saboda kishi kuma yana na rubuce me aka ce mashi ce ni ban yadda ka zauna dan wadda shau tijani ce a'a ni na wasu zauna da duk dan ɗariku da kai da duk musulmi ma su zauna da su su yi ma'amala da dukkan yan ɗariku kuma su yi soyayya fillahi billahi min Allah ilallah kuma maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala nu ya je bagadaza ya ziyarci shehu abdulkadir jilani so biyu ya ziyarci shehu abdulkadir kuma da ya zo najeriya ya je ya ziyarci shehu usman dan fudiyo kuma shehu hadi murtaniya da ya zo ya ziyarci wali dan murna duk waɗannan kadirawa ne amma ta sai kai musu ziyara ta soyayya fillahi matsayinsu cikin allah da aikin da suka yi musulunci ba dan neman wani abu a wajensu ba wannan haka abin yake sadaka kuma wanda ya ga tijjaniya ba zai shiga ba saboda sharaɗan ba ce aka yi shigo ba ɗarikar ta cika da ana kora kora ma za a yi don da aikin alheri ne billahi lazi la ilaha illa huwa a yau babu wata ɗarika a duniya kamar ɗarikar tijjaniya da jama'a wai ka zo ka ce wai ana wani to menene na wani ana zabar mabiya a kan me billahi lazi la ilaha illa su suke kakansu su suke kakansu jama'ar kuma ba wanda ya ya ce shi ya ɗaukaka tijjaniya kowaye shi a duniya babu shi tijjaniya sai dai ta ɗaukaka kaka wanda zai alfahari ya ce tijjaniya ya karaɗa ta a duniya ya fito da sunanta shehu ibrahim yas amma bai faɗa ba bai ma faɗa haka ba sai ya ce hasbibi bar ra'ufi hasbibi hi wa kafani hasbibi hi wa bidaha hasbibi shehu tijjani haka mun kafa ma yake da shehu tijjani abal abbasi saboda haka shehu tijjani ko wani ya gaya man magana ko ya sage shi ko ya faɗi wani magana a kansa kai kokari kaga kai kake karewa ƙarya kake yi shehu tijjani alfarmasa ma ba za ta kyale mutum ba duk mai wa'azi ya shiru ya daina kare shehu tijjanin me za a yi shehu tijjanin fa a yanzu a zahiri ai baya nan amma shigar tijjani ya ake shekara ɗari uku da wani abu shiga ake yi shiga ake yi saboda haka alfarma ce take fitowa ta aiki ta aiki ko shai ibrahim radiyallahu ta'ala ni wani ya gashi yake kare shai ibrahim kai kaga za ka iya ka dora kanka aiki kai kaga za ka iya ka dora kanka aikin kai haka in ka yi don zatin allah ka samu lada in ka yi don kuɗi don kuɗin ka samu kuɗin da duk abin da kai in dai shai ibrahim ne makalemar da kai ka samu abin da kake nema ta nan din kawai mu muna yi ne fillahi ai na gaya sai da aisha in yas na ce sai da muna samun kuɗi da abinci da alhairi albarkar babanki shehu ibrahim ta ce kuma babanku ne domin ubanku ne na ruhi ko da ba na jiki ba ne duk inda za ka je a duniya idan ka rasa masauki je ka gurin 'yan tijjaniya ko ina ne idan ka je kawai zuwa za ka yi ka ce kai almajirin shehu tijjani ne ka ga yadda za a yi maka masauki da yawa karfe uku na dare karfe biyu na dare za mu sauka a wata kasar ba mu san inda za mu ba ba kudin hotel da mun samu wanda suke musulmi do Allah su waye yan ɗarikar tijjaniya ko an san su akwai garin ma da na je ina tambaye yan tijjaniya suka ce wallahi ba mu san su ba aka kira wani sai na ce yan ɗarikar tijjaniya ce au yan shehu inyas zaka ce yan inyas ce yan inyas zaka ce dan mu ne idan ka ji an ce yan kabaru mu ne kabarin da ake rigima da ya tato mu ne in ka ji an ce yan kama kirji mu ne in ka ji an ce yan azakaru mu ne in ka ji an ce yan hakika mu ne duk abin da ka ji an faɗa mu ne ne. aiki ne na alhairi ai ba wani abu bane inna dariqa shari'atun wa haqiqatun fa shari'atun fasma laha ma musila a hada take da shari'a da haqiqa da ɗaya ne a hada take da shari'a da haqiqa da dariqa shi zan shai baran kaula da ya zo ya ce kano kun burge ni ahali kano jazahumur rahmanu khairul jazai fahumul ikhwanu tamassiku bi zahiri shari'a ma'alfana to fana din ai hakika kenan shu'unuhum badi'a qad sharibu min fayrati tijani wa qad suqu bi akbar al kisani jam'u shari'ati ma tariqa ila al haqiqati al oral wasiqa dan kasuwa akwai kuɗi dan jabu ba za a daina kasuwanci ba a halallahu al-bai'a wa harama riba Allah ya ce mun halatta kasuwanci amma mun haramta riba ba a samun riba siyan kasuwancin kuma sai a daina yi ba za a daina ba da tarbiyyatul azakari ba ko akwai yan iska a ciki iskancin su da hayaniyar daban abin da ya shafe su ne can ba wannan bai shafi bangaren wannan ba wani abu ne nasu can da suka ga za su yi na son zuciyarsu amma hakika ba za a daina ba da tarbiyya ba tarbiyyatul azakari an yi wannan abubuwan da malamai suka ce babu wannan suka yi ta hayaniya malam nami ya ce kai ya ce inna ɗariƙa shari'atun wa hakikatun ya fito da wannan maulidin shehu tijjani na zakara in ba ku mance ba aka duk a wajen ya ce gyara za a yi kawai masu abin a ce ku dan kiyaye a yi nasiha a kan abin kawai a yi nasiha a ce a kiyaye ce amma ba za a daina ba in kuma kana so ka ga yau an daina to sai dai annabi isa in ya zo ya tafi domin idan annabi isa ya zo ياتي مسيح الرجال رجاله بدين الامام الهاشمي يتدين هنالك اما الفير لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع متقن يا ختم عيسى لا تكون ولايه وايد ممات الرؤي فالخير يدفن فان لم يكن من يذكر الله زلزلت زلازل ساعات ونادى الموزن shehu ibrahim ya ce kai idan annabi isa ya zo fayati masihun war rijali rijaluhu duk wanda za su kewaye shi wannan mazajen na gabansa wannan waliyan yan faira ne bikin imamil hashim ya tadayyanu kuma shi ma zai addini ne da addinin ba hashimin dangi ba wancan nasa na da ba da wannan zai na annabi muhammad hunalika ammal fairu to a nan ne faira za ta game ko'ina a duniya la shakka lan tara su wa arifin billahi ka ji magana ta zo ko ba za ka ga kowa ba sai arifi masanin Allah a ma lokacin wa shar'u mutum duk wanda ba arifi ba ma a lokacin babu shi wa shar'u mutukanu shari'a kuma za a karfafe ta za a karfafa shari'a rike ta kai ka isa ka ga yan dariƙar tijjaniya riko da shari'a riko da shari'ar da kiyayewa da kamala da kamewa da mutunci lokacin da muna ƙanana 'yan tijjaniya ko tsinto kuɗi ba sa ci ko ba haka bane man jamilu mun suka tsinci kuɗi iyayen ba su yadda ci ba saboda ke bare kai sata ba sa cin kuɗin tsintuwa 'yan tijjaniya a lokacin ma kuma ka suka zo kuma har yanzu yan ɗarika tijjaniya masu mutunci ne masu kima da kamala da kiyaye dokokin allah da haka yan uwa duka wanda bai tarbiya tilazakara bai tarbiya ya gano abin da ake so ya gano ya fahimci kansa ya tsarkake zuciyarsa daga gairu da gairiya ya tsarkake du- zuciyarsa daga duban wani ya zama kawai Allah subhanahu wata'ala shine abin dubansa ya zama zuciyarsa ba wani abu wanda zai zo ya dame shi a cikin zuciyarsa ya zama la- ya narke a cikin bin Allah a cikin la ilaha illallah ya narke a cikin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake nema kuma a cikin tarbiyatul zakarin da ake menene a ciki duk abubuwan alkurani ne in ka duba a cikin mu'awwalin gabaki daya salatin annabi ne da huwa al-awwal wal akhir wa- duk alqur'ani yazo duk waɗannan abubuwan na tsarkace zuciyar da za a same shi kuma kamun zuwan shehu ibrahim waliyan ai sun yi kuma sun sha wuya kamun su san allah halara ɗaya suke nema halara ɗaya suke nema a lokacin wani kuma halara biyu amma shekarar su nawa rabi'atul adawiya akwai wanda ya zo ya ce yana son zai aure ta ta ce me ka gani a jikina har ka ce za ka aure ni?" ya ce wallahi hancinki ne kawai ya faranta min rai sai ta datse hancin ta jefa mar tun da hancin yake shawa ta datse fa ta cilla mar ta ce in na aure ka allah biyu kenan ta ce ai ɗaya ne ba zan haɗa allah biyu ba dan kwakwaya ɗaya ne ina bautar ka ina ta allah ka gani Am- saboda ba- ba- da- a lokacin wannan halarar ɗaya ce amma ka ga wanda suka narke aka samu halara muhammadiyya to sai ka ga shi annabi muhammad matansa tara subhanallah kai da ka ce ko ba za ka yi aure ba kai su bi ne shi ibrahim ya ce kai da Allah rabu da wannan ba wannan ake nufi ba fasalli wa sum wa sharif wa kul wanki han wasil kan magarin mustafa biyu lawo kai sallah ka ci abinci kai azumi ka sha ruwa ka ci abinci mai kyau ka sa riguna masu kyau kai aure ka zauna da mata ka yi abin da za ka yi wanda bai saba shari'a ba ka zauna tare da jama'a shi yasa da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana zuwa kawai sai aka ganshi a jibgegiyar mota aka ga rigar da ta fita sarkin garin dan wani duk wilayar kan ya ganka a firgice ba zai ma yadda ba to an sa rigar da ta subhanallah da irin waɗannan suna nan birjek wani yana magana wai shebara radiyallahu ta'ala ne irin rigunan da yake sawa yana kamala yana kwarzini dan shebara radiyallahu ta'ala nu ai ya faɗa yace lizalika lil malbus wa dibu fa'ihu ijalis aqwamun wala suwatu tarfa'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sa kaya masu kyau masu kyau ya caba ado ya fesa turare ko bai sa turaren ba dama kamshi yake yi da sha'arin tara julin mai tsefaffen gashin kai a taje su masa take ba a murmurda ba wani ga daula haman ya yanka matansa naman miya kuma ya ci naman miya walam ya tawarra an halalin baya tsantseni ga barin halak ya ci naman shanu ya ci na raƙumi ya ci na tumakai ya ci naman awakai manzo Allah ya ci wato ainihin cikui ya sha zuma ya sha kankana ya ci inibi ya ci gurasa sha'ir muhammadu rasulullah shi ne yake irin harba yake irin harba maganan nan yake harba maganan nan ta shehu irin shigar da ake ta kamala da kwarjini shi ya dauka wai a firgice zai zai ganshi yana wannan maganar kaza wani malami ya ce shehu abdulkadir jilani a tarihinsa takalmi kafa dubu ya bari takalmin sawa kafa dubu ya bari kuma kullum kaji hamsin ake yanka a gidansa kullum kaji hamsin duk wannan abubuwan da kaga kadira wasu ne wannan na wannan da janjami da waye da waɗannan abubuwan duk da dama ba iya na ɗari ba ne kawai haɗa haɗa ne da na ɗari ku aka har haɗa wannan ɗaura cikin da ake ake sa nan karaba sabo da yunwa kenan wai a saba da yunwa a ɗaura cikin duk abubuwa ne wani na shazaliya ne wani na arusiya amma saboda duka shehunan sun yi kadiriyar akasarin su sun yi dari ka kadiriyar to shi sa su kadira sai su hado da duk wannan abubuwan a cikin abinsu wannan daura cikin da ake wannan karabar sabo da yunwa a daura cikin ba za a ci abincin ba an kici shine ma'ana wanda ake kenan in an yi wannan sai me kuma da ake wannan kaya da ake sa farare a je zikiri likafani ne suna nufin la ilaha illa muke faɗi in ma mutuwa ta zo mu zarce haka mun ma sa likafani sai me korayen kaya ado ne na yan aljanna suna nufin su yan aljanna ne ma saboda tsabar kusanci da bin Allah duk akwai waɗannan abubuwa da ka gana yi ko a rike sanda mai kai biyu Allah da annabi Muhammadu kenan wannan mai kai biyun duk da da da akwai su ai duk da waɗannan ga sunan da yawa da mandiri da ake bugawa cikin kadiriya ba na kadiriya ba ne na arusiya ne ake buga wannan mandirin kuma kidan ba a so ya wuce zikirin an fi son zikirin ya fi tashi akan kidan da ake kidawa har irin masu rigima da irin waɗannan kayan na kiɗe-kiɗe da mandirai da waye da muke ta zuwa ana ta wa'azi a kai aka ce shi abin kiɗa ala ne kawai da duk abin da ka kiɗa shi yayi ya bi daidai ne ba nawa bane ba wanda ya isa ya fito da cewa kuma haramun ne a ce wannan haramun ne ƙarya ne yawwa babu shi kawai shi dai ya bi ala idan ka kida ka kida shi kai zikiri zikiri an kai yaban annabi Muhammadu yaban annabi Muhammadu an ka kida kai waka shirme shirman haka ne har wani da yake cewa to ai wuce ya zo ya ji ana ta diwani ana alayhi salatin layi sama salamu salatin turak mutane hawaye fa suke amma da yake shi mutsiyaci ne sai ya ce oh ya ce wannan waka kama waka shata sai mutane suka ji ba daɗi a ransu sai aka je aka gaya wani malami ana zo aka faɗa masa ya ce to ai idan ya faɗa ne dan ya soki shehu ibrahim ya ban sa yayi shehu ibrahim ya ce duk mai nufin bata hanya ta gyara yake mun shehu ibrahim la ilaha illallah mana ya ce allah na gode maka bisa halittar makina da kai dan shi yake daga abin shi yake cilla lamarin da wannan abin da yake faɗe da hayaniyar da yake a rudda bihi kai da idafe da ƙurihim wa makarahumu la ba asafina wala sharra ya ce wannan abu da ya faɗa ba komai ba ne daidai ne mutumin ya ce akar makallahu ce ya faka mawaka shata ya ce yi inda ne wulakanci ya kuma ya boyayi shehu ibrahim yana yaban manzo Allah ya samu arzikin duniya da lahira shata in kuma ya yabi yan kasuwa da masu kudi kowa ya san ya samu kudi ya samu arzikin duniya sai malamin ya ce kai wallahi muna yi wa shata kyakkyawar raja'i ya samu arzikin lahira shi ma mutum ya ce akarwa kalla shatan sai ya ce kwarai kuwa ya ce to me yasa ka ce haka sai ya ce shi ma ya ce na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu na tsaya ga annabi muhammadu ga annabi muhammadu kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓe ba nan a duniya bai taɓe ba har alayira mu dai tsaya ga annabi muhammadu tsaya ga annabi muhammadu roƙon da nake a gurin Allah nan a duniya har Allah hira Allah samu ga annabi Muhammadu ga annabi to me kake nema nan an gama ka gani ko ya zo kuma yawa mata wa'azi da ya zo yi musu wa'azi sai hada da tamun salatul fati sai ce dan sallah da salatul fatihi dan Allah mata ku yi aure waƙarsa ta ƙarshe wacce daga ita Allah ya ɗauki ransa ta ƙarshe ita ce ya ce kai yaro idan ka girma ka san ka girma ka dawo ka kama wuridin tijjani ni na wurke wuridin tijjani ya mutu yana tijjaniya me za yi shehu ibrahim ikon allah ka ci ko ka ci to inda fara take zan shi gaya mu mun gode wa allah mun gode allah in na ƙara shi wannan sai mu ba ma jamiliyar subhanallah shehu ibrahim haka mu ɗariƙar nan tamu ta tijjaniya wannan duk abin da kuka ji muna faɗi akwai shi a rubuce akwai shi a rubuce sau da haka idan ka ce wai abubuwa na ɗarikar tijjaniya dole dole kai a hadisi kake nema da alkur'ani kai koyi da waɗancan ƙungiyar kake ka to sai dai ka daina harkar subantaka dole sai dai ka daina don wani abin idan ba wal- wannan kamar misali shehu tijjani radiyallahu ta'ala da manzo Allah ya bashi dariƙar tijjaniya shi da shi ya karbi tijjaniya in an ce a hadisi ka faɗa ba- ba- babu babu shi hadisi in ka ce kuma ka yadda ba ka tantama to a wani hadisin aka faɗa shehu abdulkadir ya karbi dariƙar kadiriya gurin sheyinsa wanda ya karba aka tafi aka tafi suna da yawa kan manzo Allah a wani hadisin aka faɗa kowace aya ce ta Qur'ani amma kaga kai imani da hakan kuma hadisin nan na manzo Allah da ake ta magana a kai imani ne ya sa fa ka yadda ba a rubuta shi lit- ci hadisin ba a rubuta shi zamanin annabi ba sai da aka shekara kusan ɗari bayan wafatin annabi aka rubuta amma muka yadda saboda imani an wani an wani an wani an wani alkur'ani da muka yi imani da shi ba a rubuta shi zamanin annabi ba sai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga Allah sayyidina umar ya yi ishara da ce usman ya- ya ya rubuta aka harhada aka harhada alkur'ani duk aka hada aka zo aka aka yi kuma aka zo tabiya suka yi maddike dike da wasu lulluka da sauransu har ya zo mana izuwa yanzu in dai ka riga kai imani ka yarda akwai waliyin da kamar yadda sai ya gaya mana dazu idan fa ya duba abu ya duba ya rikice sai ya tambayi annabi muhammad sai ya gaya mar sai manzo Allah ya faɗa masa alam tadri anna al-hashimi musamiri wa muqtabisi mahama tahayyar jihibizu shehu sani kafan ga ya ce da shehu ibrahim duk littafin kan na duba na rasa inda zan sa alkalami amma da na dauki littafin mazajen waliye sai ta ganin guraren da zan sa alkalami wajen kisira sai in ga an yi fataha a wajen to akwai gyare-gyare amma sai mu ce musu kuskuren alkalami ne mai musu ladabi ba za mu ce wai mun ci gyaran wane ba ko ya kuskure don girmama waliyan ya ce da shehu ibrahim duk littafin ka da ya zo hannuna na duba na rasa inda zan sa alkalami alkalamin ya bushe hannun ya kake shehu ibrahim ya ce kafan ga ka san shi wa- wa shehu ibrahim ya ce shehuwa ne ƙarya kake yi baya cewa shehuwa ne kai ne dan girmamawa sai ka ce shehu ya ce shehuwa ne dan girmamawa amma shi abin da ya ce kafan ga gibrima ka gani wani lokaci ce muhammadu gibrima zulma arifi ka ce muhammadu gibrima zulma arifi wajattu husha wata kulla arifi wa fi jama'atul fata najalu hasan muhammadu sani kafin ga kenan wa zikiru hasan wa ahmad tijani zulma ali alami zala ragama an filkali kazaka nasiru za'imul kadiri haka ya faɗa fawa mihibbi mulisan wa nasiri ba yi shehu a ina ya faɗa haka yake kawai wani sai ya ce kafanga kafanga ni barhama idan na zo zan yi littafi dukkanin kalmomin arabiya gabana suke zuwa an dauki kalmar da na ga dama kuma an sa'in da na ga dama kuma ta zauna ta yi daidai fahawa ahmadu yusirhu ga annabi muhammadu a gurin yana bani shifta na abubuwan ya ce alamta dai annal hashimi musamiri baka san ni abokin hira ta da daddar annabi muhammadu ba wa muku tabisi kuma nan ne gurin dosanowa ta a nan nake dosano amsar mahama ta hayyar jihibisu yayin da ku manyan malamai kuka ɗimauce kuka tafi neman ziyya rusala muhut duk ni kawai sai annabi ya bani amsar shehu ibrahim dan abdullahi duk abin da ya faɗa kuma sai gashi yana tabbata a jami'al azhar shehu ibrahim ya ce a kawo mana hadisin da annabi ya sallah ya saki hannu me yasa ba su ka ba kai karamin arne sha sha sha shehu ibrahim ya tambaya a majalisar ɗin waye kai ya zo kuma asimatul failati kano kuma tambayar da ya ba 'yan tijjaniya kowa in yana da hadisin ya zo ya kawo shi ko ra'ifi ne wanda manzo Allah ya yi sallah ya saki hannu she ibrahim ya ce ta yi sallar ba wai ba ta yi ba amma ba haka annabi ya ba don kuma kana da hadisin ka kawo shi ko ina raye ko ina mace hayati wa mitu duk littafan da suke na wani kaulaha na baka su ko ba na nan a bashi a hada mata na gidan alhaji ubarin gim in ci alhaji ubarin gim ce na ba na hada da nawa a kawo hadisin makiyan shehu ibrahim wanda suke wata kungiya ma daban ba 'yan ɗariƙa ba masu yaƙa ɗariƙar suka ce shehu ibrahim ya nuna lallai shi masanin hadisi ne malami ne shehu ibrahim mun ji maƙiyansa da ya ce a kamar hadisin da annabi ya tsalla ya saki hannu sharif ibrahim salame tukuri wanda yake da kujera ta masanan hadisi na duniya yan- kai la ilaha illallah. Amma yasa bai saki hannun ba shi ma ya ce haka sallar manzo Allah take wannan ba magana ake ko ta wai dama shekaru ba za ka samu karami ya fahimta amma kai kadai a duniya Ah, kai subhanallah kai kadai shehu sani kafan ga ya ce wallahi ba ni dai ban bi shehu ibrahim yan abiyari ma shan kiɗa ba ya ce billahi azimu ban bi shi a cikin yan yiri ba ya ce sai da na jinjina na jinjika shehu ibrahim na jinjika shi na ji tsuran zatin allah yake nufi ya ce na daɗa motsawa na ji shi zanzan a shara na ji shi ɓangaren nahau ya tafi a sarfu ya tafi balaga ya tafi mandiki ya tafi lugga ya tafi duk wani ɓangare na ilimi ban da wilayar shehu sani kafan ga ya ce sai da muka ji shehu ibrahim zanzan ne duk ilimin ka ka kai muhammad al- hafi- wannan mushiri na murtaniya sharifi mai kuɗi balarabe amma sai gashi yana a shehu ibrahim hibrun mahirun mutafanninin zulkashafi wal asarari a shehu ibrahim in taku jahilan an wasbihi salni anil ahabari shehun izara baya kunu ka ahmadin fa iza takallama kana misalul asmai subhanallah halafar zamani liyati annabi mislihi yace to me kasafat yaminuka ya zamanu fakabbiri shehu gibiri mazul ma'arifi da ya tafi ba ya ce shi ala wasalam ayu halika muqamu bi kudumikum ya halulan alkillamu ala wasalam marhaban bi kudumi man rabat bihi arwahu wal ajsam Suna- duk haka suka tafi su shehu abdulkadir zaria radiyallahu ta'ala nu kaji ba yana aluful haliki malufun safiyul la kai malam mazaji ake dubawa su waye suke bangaren ka suke tare da kai kuma duniya ta yarda malamai ne ta yarda masana ne shehu sani kafin gaba sai da suka bashi kujera a jami'ar azhar aka ce kai ya karba za su hana shi wannan aikin na faira saboda amma duba maka ga yadda ya akan shehu ibrahim da shehu ya zo sai ya cire hular ya ajiye a gefe haka ba su kai waɗannan manyan bayan allah kibarun to a shehu nasiru kabaran da ake magana shi kansa sai da ya rikice da ya ga shehu ibrahim yana abuka ahmadu wal jilani ammuka fa subhanallah kuma kai fada yace abuka ahmadu wal jilani ammuka wal muqtar jaddika fa fakar kulli insani bak tana nan wakar tana nan da dai an yaga ta amma akwai ta a wajen wasu akwai ta tana nan akwai ta saboda su bayin Allah ba ruwansu kawai ba ruwansu da wani abu na kiyayya ko gaba wanda duk ya samu abu shikenan kawai za a bi shi a sallama a miƙa wuya a zauna lafiya maganar abin da ake kenan ba wani abu ba saboda haka kuma wani ɗariƙa dama ta tijjaniya ɗariƙa ce ta ilimi ɗariƙa ce ta ilimi bunƙasa ya al'ilimu fi sudurin rijali bayan wannan ilimin na takardu to wancan kuma yana kirjin mazaje ba takarda ake ri- da kafa ake kwararo tambayar a ba da amsa idan na shirya zan zo in wazi sai in shirya tun a gida abin da zan zo in fada ko in rike takarda ni ma in shiga daki in ɗauka a rediyo a watsa a rubuce na zo da shi to ma kana ganin shau- dubi shau da ya rubuce dubi yadda ake faɗan Allah duk inda ya je zai ce duk mai tambaya yi ko a kan me hatta hauka ka yi da amsarta da amsarta in ka yi za a baka amsa daidai da yadda kai wani haka ya ce ya ce da shau ɗaya da boci wai wannan shehu tijjani da kuke cewa shehu tijjani da kuke faɗe kuke cewa waliyi ne ya aka yi kuka son waliyi ne Shau da Ayra Bauchi ya ce uwarka da ubanka da suka haife ka ya aka yi kasan aure suka yi suka haife ka. Ya ce a gabanka aka yi ya ce a'a gaya min aka yi sai ya ce to jita jita ne inda ka dau wilayar shehu tijjani haka ne tunda kana ganin jita jita ne ai kawai ana da faɗe ne to uwarka da ubanka su ma ai baka ji ba idan kuma ka ce kana na aka daura auren kai shege ne sai da aka yi haife ka sannan aka daura auren kenan ce ko ta hauka ce akwai amsa ta yi da ka ba sai an rike komai ba carbi ne a hannunsa yana fassara alkur'ani da ka kuma ya jawo kuma ya fassara suka ce wai sirrin yana yana jikin carbin ya ajiye shi a ƙasa to billahi lazi la ila illa inda na gaya muku din nan kuma saboda ɗaukakarsa da buwayensa a najeriya shi kaɗai ka sani je ka kuma kamaru kaga fulani wanda suke tafsirin da ka yin tijaniya ba magana faduwa ko a wasali a jawo shi a dire shi daidai ba kama kama ba komai ka ji ya fita me suke nema komai Allah ya ba su she ma tijazan gwambare bari ya ce kai mu falanal ilahu Allah ma fa namu ne a jallilil mushtaqi ya girmama ga dukkan masu shauki kake nema subhanallah she baka ya faɗa ya ce falanal ilahu Allah ma namu ne mun samu Allah a jallilil mushtaqi ya girmama ga dukkan mai shauki kenan kaga Allah namu annabi Muhammadu namu ga shehu tijjani ga shehu Ibrahim subhanallah sun haɗu ga baki daya mace ma'ul khadarat ayn al ayn hatta lil gamami dauri anwar al muhit al bahri marasa kulli rami ake nema kenan waɗannan mazaje kibaru bayin Allah suka bi Allah suka zauna lafiya suka mutu cikin alhairi cikin lafiya ba rigima ba hayaniya babu da ka zo ma kai hayaniya sai su rabu da kai kawai sai su gyale ka duk bunƙasar nan na shema tijjani yan mota makocinsa ne baya zuwa ya saurari tafsirinsa da ya fito da ƙur'ani a jikinsa ya makale shi a hannu kawai sai ya rinka da Allah ku ba mu hanya za mu tafi makaranta aikin banza an tsare mana hanya wai makaranta za shi kai shashasha wai makaranta za shi ku ba mu hanya za mu makaranta an tsare mana hanya gidan kofar gidan ma tijaniyar mota daka ake tafsirin alaji yana cewa da mai jan kisa kai mai bini kasir me na kai ce kai mai suwidi me na kai fada mai sawi me na kai fada daka ake fassara kisar kai kwa kana da kai da mai jan bakin ana ta faman yanzu ai kici kici shi ya kasa ya kai kai ma ana ta fama la ilaha illallah nan bayan Allah haka da suka suka ba Allah suka sauna lafiya rayuwa ta yi kyau da nake gaya ma din nan fa duk billahi lazi la ila ila duk shehunan nan da kake gani ana kafawa na jikin kalanda da hoton shehu ibrahim to wanda ba sa ba sun yi miliyan din wayannan saboda a ina za a sa su a cikin takardar sun fi sun yi miliyan din su wayannan guda nawa duk irin waɗannan da kake gani wani ma ba tijjanin ne saboda kawai an rufe shi ba za ma ka sani ba sai da yanzu yusuf ali wa ya san ba tijjani ne in ba yanzu ba sai tsofaffi ka gani amma ga shi yana maganar da wani ya ce da yusuf ali wai jahili ne shi ya ce kai kake ganin haka ya ce ba bangaren arabiya ba boko da ka ji ana dakta yusuf ali ya ce na boko ne boko kawai ya ce na boko ne wannan daktar nawa da ka ji ana fade na turanci ne ya ce kuma na rubuta alkur'ani kuma na haddace ƙur'ani yana kaina kuma da kira'awar shume wahalar ya ce duk wani littafi na fikihu mun gama da shi a gidan shehu mai hula kuma akwai irin almajiransa ka je ka tambaya kuma shine farkon wanda ya fara shiri a gidan rediyo daka babu takarda ana bukomar tambaya kowace iri kuma ya bada amsa ina ruwan Allah almajirin shehu mai hula ne shehu mai hula kuma almajirin shehu ibrahim hawan hawa makan aje can nawa da an zo aka ce a wannan aiki ne na alhairi za a yi shi a gina masallatai to din najeriya ba kama halifa malai siya kara biyu kai ma ka sani kuma ko masallacin wayan suka zo za a taimaka a yi isa aka ce to ku rike shi ku rike shi zai amfanar da ku gashi na wannan police station na jikin gidansa shi ya gina ya ba gwamnati kyauta kyauta wannan hanyar da kai ta jikin police station zuwa gidansa duk wannan filinsa ne ya ce a yi ta wucewa ta hanyar ba zai gina ba haka ne kuma idan za a yi taron waliyai da ake na kadiriya a gidan baki mai kallon gidan sabi bakon nan ake zuba bakin da suke zuwa na sudan a ba su doguwar mota wacce aka rubuta halifar ta tijjaniya a zuba su a ciki ya ɗauki miliyoyi kuma ya ba su ya ce ga wannan a yi mana addu'a ba ɗari su ne ba nawa duk kyauran da aka sa a masallacin kanzu masallacin kanzu duk kyamaran da aka sa da fankoki shi ya kai su duk fankokin da aka sa nan saboda aiki ne na alhairi ba wani abu ba ne wai ko na gori ko wani aiki ne na alhairi idan ka zo a yi maka tuyin waɗannan ga sunan da yawa talfo talfo wannan wanda yake na ƙasa shi ya sa wa ma sani kafin ga da malam nasiru kabara talfo irin na ƙasa shi ya hada musu shi su biyun da tanki na ruwa na lokacin da shi ya hada kuma da ya rasu shinkafa buhu saba'in ya kai dufa muna wajen buhu saba'in a ba mutane tsabar soyayyar mutane fillahi billahi min Allah ilallah duk haka ba suka nan gaifa irin waɗannan abubuwa na alherai a gaban kowa ba ake ba a boye ba saboda haka yan mu ku tsaya ku tsaya ku rike Allah mu rike Allah mu rike imanin mu kada mu rinka sakin baki da hayaniya akan bayan Allah ko waliyai da suka gabata suka yi abubuwansu na alhairai ko waliyi ya faɗi magana ka ji ta ma gingirgin aka to kyale ma kayansa karka yi zagi ka faɗi alhairi ko kai shiru falekul hairan aule smooth shau tijjani da ya ce in na an ce na faɗi magana za a yi min karya to amma aka ce wannan maganar ta wace ku auna da shari'a da hadisin annabi da alkurani in ji shehu tijjani to a ma'aunin fa anan rigima take ma'aunin da kai za ka auna din nan tashin hankalin yake sai ka kai konin da za ka gano wannan yanzu wani idan ba a bangaren lugga kawai idan mutum ba karfi ya ba faduwa zai yi ainu a rubuce ainin kawai za a rubuta ainu ido ainu hawaye ainu inda ruwa yake bulbulowa ainu reshe na bishiya ainu asali ainu tsantsa ainu hakika ainu maita ainu kudi ainu kambun baka ainu zaki ainu shugaba duk ɗaya ne a rubuce wace ake nufi kuma ainu madubi na diwani ko a haka ya rubuta miyar atu shi shiwa teku kaga shi sai kana da kaifin sanin me ya koro a baya sai ka haɗe da wannan shi ne karatu sanin wannan yanzu aka ce ƙarni shekara ɗari ƙarni yanzu yadda muke dinnan ƙarni ƙaho da ake busa ƙarni tsakiyar kai ko ba haka ba ne haka ne ko tutis suna nan da yawa nafsu zuciya bali zuciya duk a gane ko kalbu zuciya sunan ne ga sunan dankar zaki fa sunansa ya kai wajen ɗari zaki kawai to ta irin waɗannan abubuwa za ka gane wani abin ga abin da ake nufi yanzu a diwani akwai da shebra yake cewa yadda musunadi kaga haɗe shi za ka yi in ka raba shi ba zai ba in ka raba shi yadda musunadi hannun mai cingine ta ba zai ba yadda musunadi matukar zamani shine fasara matukar zamani in ka ce sari daban man daban sari man kaga ya lalace sai ka sari man yanke shine fasara yanke wasalar gawani saduwa da mataye ka watsar da maganan mata wa a tasili zikirin agani ka nisanci ambatan waƙoƙi na banza na shirme duk irin waɗannan ga suna da yawa kuma faira da kake gani ta tijjaniya yaro ɗan ƙarami billahi azimu sai ya casa babba wanda ba tijjani ba ɗan mitsizi kai zakiru zakir wallahi in ya sa ka a gaba idan tasalli ya zo man na shehu tijjani zakiru sai ya raga-raga da kai zakiru hujjoji kawai ko su da sun zo kawai bayan karatun da suka yi da sun zo sai abin ya rinka zuwa da sun zo kawai abin zai rinka zuwa sun zama kamar lasifika bututun su kamar bututu ne mai faɗar maganar annabi muhammad ne tajalli ya taba da yana taba kawai ka ji abin yana fita ba sa rike takarda idan da yanzu din nan wallahi daga nan har gari ya waye in bar wannan magana in koma bangaren annabi muhammad har gari ya waye ba zan gama fadar abin da na sani a kaina ba in bangaren shehu tijjani ne haka in na shehu abdulkadir ne haka kowanne daga yanzu zan iya kwana fannai in an tafi bangaren nahawun ka zubo haka za a yi to gashi kuma a cikin su wanda ake rainawan ma mu ba ma cikin wanda ma ake raina ba ma kai nan din ba ma to taira subhanallah nawa irin wannan guraren da mata ne a cikin gida suke ba mata fassarar karatun buhari muslim turmusi ibn maja abi dauda nisa'i guda shida mace za ka je ka tara a wani garin mata sun taru tana fassara musu wannan yar tijjaniya ce yar haira alƙur'ani an haddace shi yana ka duk allah ya musu wannan baiwar banda kuma harkar ta duniya ta duniyar ma baka isa ka gane mu ba wallahi gaisawa karshen sanin sirrin ka matarka to mu mata mu ba su samu ba matarka ce fa za ka fito daga gida malam za a yi kaza ko alin za a yi kaza ki yi hakuri babu in Allah ya ka zan bayar ba ta fayyada ba ita kawai ka hana ne kana fitowa sai aka yi sa'a daga fitowa sai wani ya kaɗan kawo hadiya ya baka ko kuma kana bin wani kuɗi na harkar sana'a na kasuwa ya baka sai ka koma gida ka ce ke kun ga ku mata ba ku da haƙuri da zake na ta hayaniya gashi yanzu ina fita Allah ya kawo idan ka bata da ka juya sai ta yi dariya sai ta ce maza sarakunan wayo baya so in ga abin da yake a jiwunsa ne sai da ya fita tukun ya matsar da manya manyan dubu ɗaya din ya ture su a gefe sannan ya zaro wannan ya bayar da na faɗi wannan a zaria a wata zawiya na faɗi wannan wani dattijo yana kusa da ni ina gama faɗe sai ce malam wallahi da ni kake na ce baba me ya faru ya ce haka muka yi yanzu da matata yan tijjaniya kenan yan faira haka suke ka gansu a mota mai kyau kaga sun sa kaya mai kyau abincinmu ma ya fi na gidan kowa kyau da daɗi billahi lazim kai matanmu ma sun can matan kyau matan yan tijjaniya yan faira mu allah ya ba mu kyawawa nutsatsu masu biyayya masu hankali komai allah ya tara mana ba ma ajiye kuɗi don gobe goban ta zo da gobe ta yau da jiya duk ɗazu ne ta zo ba a jiya muke ba yanzu nan za ka ga dan faira an mar haihuwa ba ciniki a kasuwa sai ya ma haihuwa a nema haihuwa sai ga yana ta murna yana ta farin ciki ba abin da ya ajiye wani ko sai ka ga yana ta batara yana cin magani ba ko wanda aka je aka gaya ma ba aka ce matarka ta haifi 'ya'ya biyu amma ɗaya ya koma sai ce ɗayan ma zai fi shi amma mu ba su zo allah ya ta kawo su masu albarka su zo to da mun samu shehu ibrahim mun samu shehu ibrahim mun samu shehu tijjani mun samu manzo allah sallallahu alaihi wasallam allah la ilaha illallah allah la ilaha illallah la ilaha illallah allah la ilaha illallah hasbi bi bari raufi حسبي ببار الروفي حسبي ببار الروفي حسبي به وكفاني حسبي hasbi bihi wa bidaha Allah hasbi bi shehu tijani la ilaha illallah Allah la ilaha illallah hasbi bi badir raufi hasbi bihi wa kafani hasbi bihi wa bidaha Allah hasbi bi shehu tijani la ilaha illallah Allah la ilaha illallah qalbi lahu ومرامي قلبي له ومرامي وقال بي كل اني ربي فدارك عبيدا الله سرعة دون تواني لا اله الا الله الله لا اله الا الله حسبي ببار الرؤوفي حسبي به وكفاني حسبي به وبداها الله حسبي بشيخ تجاني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله قلبي له ومرامي وقلبي كل آني ربي فدارك عبيدا الله سرعة دون تواني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا تشمتن الأعادي لا تشمتن الأعادي ولا توسو الجناني واجعل فؤادي كصخرين الله ولا تضره كباني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ولتشفي لي كل شكوى ولتشفي لي كل شكوى ولتقر هذا الأماني بجاه خير البرايا الله وجاه شيخ التجاني شوفوا ابراهيم الى الله الله لا اله الا الله ولتشفي لي كل شكوى ولتشفي لي كل شكوى ولتقضي هذا الاماني بجاي خير البرايا الله وجاي شيخ التجاني لا اله الا الله وجاي شيهي وأصلي والدي آل المكان الحاج عبد الإلهي الله بجت دول الأواني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله مدى لبرك يا مقامي سرعة في زماني مدى لبئرسي أصولي الله سرعة دون تواني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لست أربع سوائر قائل لعال المعاني انت خاف عبد مناه على إدهابكم قد كفاني الله لا إله إلا الله أزكى سلام سلامي أزكى سلام سلامي أزكى سلام سلامي على زعيم الجنان من بعد كل سحاب الله بعد عالم كل آن لا إله إلا الله لا الله لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله مولانا محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا محمد مولانا رافقني من قولها الأمين مولانا رافقني من قولها الأمين مولانا توفى وأمين الله لا أمين مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن دكاره نادر تجاء مولانا خير الورى وبادني أراء مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا before tajalla ga tajalla shehu ibrahim before tajalla ga tajalla to before tajalla ga tajalla waza maulana wa shaki jalla mun gode ilaha ilallah muhammadu maulana saganin ladefa na wa kankan maulana saganin ladefa na wa kankan maulana saganin ladefa ربنا وكنكن رب أعطني مقام كن كم تو لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مولانا أوجدني حقا لجبر الكسري أوجدني حقا لجبر الكسري فإنني وكيل سر السر مولانا إله إلا الله قد حصني بالعلم وتصريفي قد حصني بالعلم والتصريف نما إن قلت كن يكن لا إله إلا الله وبالحقائق وبالمعارف وسر سر سر والعوارف مولانا خملت سر خاتم الولاية جمعت بين الزوج والدراية شوف إبراهيم لا إله إلا الله وقلت لا إله وقلت لا إله وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله مولانا فمن يحبني ومن faman yeye bani wa man yarani na ce faman yeye bani wa man yarani Allah fi jannatul khuldi bi subhanallah la ilaha illallah na ce faman yeye bani wa man yarani wallahi faman yeye bani wa man yarani wannan fi jannatul khuldi bila la ilaha illallah to ahli kano jazawo min rahmanu ahli kano jazawo min rahmanu خير الجزاء فهم الإخوان مولانا حين نزلت ثم قد هاني حين نزلت ثم قد هاني ما لم يكن والله في حسباني مولانا لا اله الا الله تو اين برام وما تو اين برام وما واين برام وما برحام حتى بنوا في حبه وهام ويو لا اله شوي ابراهيم واين برهام وما برهام حتى بنوا بحبه وهام مولانا والله لولا انني فنيت بشيء احمد حياء مت مولانا أهل كانوا جزاهم الرحمن خير الجزاء فهم الإخوان مولانا إلى الله تمسكوا بظاهر الشريعة مع الفنا شؤونهم بديعة مولانا إله إلا الله قد شربوا من فيضة التجاني قد شربوا من فيضة التجاني وقد سقوا بأكبر الكيساني مولانا جمع الشريعة مع الطريقة إلى الحقيقة الأورى الوثيقة مولانا أفضل ما يوكل في قرى كانوا أفضل ما يوكل في قرى كانوا أفضل ما يوكل في قرى كانوا tuwo wa shinkafa wa koko wa kun